بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ashirin da ɗaya ga watan safarar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya hijiriya wanda ya dace da ashirin daidai ga watan oktoba watan goma shekara ta dubu biyu da goma sha tara miladiya muna darasi na arba'in da takwas a cikin wannan littafi mai albarka na muktasar zadul ma'at na shehu adda'awatul islamiyya muhammad bin abdul wahab rahimahullahu ta'ala yau karatun da za mu yi za mu tattauna ne akan wasu abubuwa da malam ya kawo a cikin littafin asbabu sharhu as-sudur wa husuliha ko wa husuluha sababbai ko dalilai da suke sa mutum ya samu budewar kirji kasan akwai abin da ake cewa kuncin zuciya akwai kuma mutum ya samu budewar kirji yalwar kirji da kwanciyar hankali wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu ya jero su ya lissafo su kuma ya yi bayanai a kansu bitajruba wanda experience ya tabbatar da da haka ne dan adam zai samu waraka daga kuncin zuciya ya samu sharhu sadr wanda muna bayani ne akan zakka da sadaka an ba da misali cewa sadaka tana daga cikin abin da ke bawa mutum samun wato budewar zuciya malam yake cewa wa a'zamu asbabi sharhi sadri at-tauhid wa ala hasabi kamalihi wa quwwatihi wa ziyadatihi yakunu shirahu sadri sahibi qala Allah ta'ala أفمن شرح صدره للإسلام فهو على نور من ربه سورة الزمر وقال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء سورة الأنعام ومنها النور الذي يقذفه الله في القلب وهو نور الإيمان وفي الترمذي مرفوعا إذا دخل النور القلب انفتح وانشرح الحديث ابن القيم الله يمسر هما yake cewa daga cikin manya-manyan dalilai da sukan sa bawa ya samu yalwar kirji ba kuncin kirji ba ba kuncin zuciya ba akwai tauhidi matukar mutum yana da tauhidi ya ta Allah tabaraka wa ta'ala a cikin bautarsa yayi tauhidin cikakke shi yasa yace ala hasabi kamalihi ma'ana kamalu tauhid din wa quwwatihi da kuma karfin tauhidin wa ziyadatihi da kuma karuwar tauhidin yakunu shirahu sadru sahibi to da nan ne za a samu budewar kirjin ma'abucin tauhidin a nan abin da ake so a ce da kai iya kamalar tauhidinka kaɗaita Allahnka iya buɗewar ƙirjinka da ƙarancin ƙuncin zuciya da zai dame ka iya ƙarfin tauhidinka iya kuma ƙarfin samun buɗewar ƙirjinka haka kuma tauhidin yana ƙaruwa imani kenan to da wannan ne kuma mutum sai ga zuciyarsa ta samu yalwa kamar yadda Allah ya bayani ai ba wanda ya kai wanda Allah ya bude masa kirjinsa da musulunci ana nufin tauhidi kuma yana tafiya akan haske na ubangijinsa afa man sharaha afaman sharaha Allah sadrahu lil Islam wanda Allah ya bude kirjinsa da musulunci malam duk wanda ba musulmi bane ba to bai da inshirahu sadr ba shi da nutsuwa ba shi da kwanciyar hankali kuma ba yi da yalwar kirji saboda ba yi da al-islam mai islam mai tauhid shine yamshi ala nurin min rabbihi zai rinka tafiya a bisa haske na ubangijinsa tabaraka wa ta'ala a can ma Allah tabaraka wa ta'ala yayi bayani cikin suratul an'am faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-islam duk wanda Allah tabaraka wa ta'ala yayi nufin ya shiryar da shi insha Allah Allah sai bude masa kirjinsa da musulunci Allah sai ya bashi tauhidi wannan islam din ana nufin tauhidi ne kalmar shahada ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqa wanda kuma Allah yayi nufin batar da shi sai ya maida kirjinsa a kuntace kaman wanda ya wato yana cikin kunci baya da jin daɗi shi yasa bincike ya tabbatar da cewa musulmi daga fuskar musulmi ake gane musulmi saboda galiban ita fuska tana tarjama ko tana fassara abin da yake cikin zuciya ne wallahi musuluncin nan da muke da shi a cikin zukatanmu wallahi wata baiwa ne da wani gatan da baka da kudin da zai iya siya maka wannan jin dadin ka tambayi arne zai gaya maka suna cikin kunci ko mun yalwa ko mun wadatar da ya samu akwai wata damuwa akwai wani toshewar zuciya akwai wata kuntatan kirji da yake damunsa amma wato bai taba jin daɗin imanin ba shi yasa ba zai iya gane ni'imar musuluncin ba ba zai iya gane kuma illar da yake ciki ba idan kana so Allah ya baka yalwa a cikin zuciyarka ka samu sukuni a cikin zuciyarka to ka rike al-islam ka tabbatar da tauhidinka kuma wato yalwar zuciya din nan ƴan uwana wallahi ya fi ya fi duk abin da kake tsammani a duniya zaka samu na dukiya wallahi ya fi shi ya fi kuɗi ya fi mulki dan ko kana da kuɗi sai ka buƙaci yalwar zuciya inshirahu sadr kuɗi daban kuma samun sauƙi da kwanciyar hankali na zuciya daban haka mulki za a iya baka mulkin kuma ka zama kana cikin kuncin zuciya a shi dai ana ta maka algeta ko ana ta maka jiniya amma kai ka san azabar zuci da kake ciki kuma za ku iya ganewa kuncin zuciya yayin da wani abu ya juya muku a rayuwa in ka shiga wata yanayi na damuwa to za ka kana da kana cikin wani irin ciwo wanda sai dai likita ya je ta maka allurai ke ta bacci ya abin da zai iya maka kenan in mutum ya shiga wannan yanayi sai a yi bashi magunguna sai ta bacci saboda ana tunanin in mutum ya bacci ya huta da hayaniya ya huta da ruhu kai ta bacci idan kuma ka gama baccin kana farkawa da ka ci abinci ka dawo kuma sai musibar ta sake dawowa kada Allah ya jarrabe mu da irin wannan musiba kun ji na ɗaya ko wa minha an-nuru alladhi yaqdhifu Allahu fil qalb daga ciki akwai haske da Allah zai sanya wa mutum a cikin zuciyarsa na farko dai kar ku manta mun yi magana akan tauhidi shari'a shari'a tauhidi sai kuma haske da Allah yake jefawa a cikin zuciyar bawa me hasken shine nurul iman hasken imani hasken imani shine yake yalwata zuciya ko da kanka kana faɗa kana yin addu'a Allah karma mu da kuncin zuciya ko kaji ana cewa ka ai wani yana da kuncin zuciya dabi'arsa ba kyau zuciyarsa yana cikin wani irin yanayi to idan Allah ya baka hasken imani to hasken imanin ne sai da faɗaɗa ma zuciyarka a samu yalwa a cikin zuciyarka shine zaka rinka samun farin ciki akram kallah wani lokacin kawai har kawai sai ka ji alhamdulillah sai ka ji sai ka ji ne baka cikin damuwa haka ne sai ka ji ka alhamdulillah you are comfortable haka ne alhamdulillah amma fa ba wai don kudin ka a cikin aljihun ka yana cike da kudi bane ko ba ba dan ba dan an baka wani a kawai dai alhamdulillah so nurul iman din nan shi yake dada fadada maka wannan farin cikin saboda dan adam fa idan bakin ciki da damuwa ya masa yawa fa yakan yi masa illa bakin ciki da bacin rai da damuwa yana yawa akan gane a fuskar mutum kuma yakan yi mai illa ciwo ya same shi ya kwanta depression ko har zuwa ake a ga likita akan wannan me yake damunka wallahi ni dai ina cikin damuwa kana faɗa da wani ne wallahi ni ba na faɗa da kowa to mataka tana dan bata maka ne eh wallahi ina da dan problem da ita gaskiya to yaya kaga wai mutum ya je ya zauna a gaban likita yanzu dan uwanka ne mutum wanda shi ma fa matar ta za ta iya bude masa wuta ya zo ya ta soka mutane allura ba kai bayyana ko bini bini ya tawo mutane faɗa amma wai yanzu shi kake nema ya baka makraj ya baka way out ya baka mafita imani ka samu abin da zai tattala maka imaninka Abdullah bin Mubarak da shi da waninsa suke faɗa cewa muna cikin wata ni'imar ahlul ilmi da iman suna cikin ni'imar da wallahi law da ashe almuluk masu mulki sun san dausayin aljanna da muke cikin jin daɗi a zuciya laqataluna bisuyufi wallahi da sai sun dauki takuba sun yake mu su kwace wannan jin dadin da muke amma ba wanda yake sanin wannan sai imani sai ne wannan wani dan uwa yake ga mun shekaran jiya satin da ya wuce mun yi karatu da asuba a masallaci mun tashi haka kawai zai sami yace malam ni fa ka gani nan a duniya babu abin da nake jin dadi irin in zo in zauna a yi karatu awa ɗaya ɗin nan ni fa ni fa bana ba wani abin da zan kwatanta ma na daɗi da nake ji a rayuwata sama da wannan yace yanda ka san abinci nake ci ne daɗi ina samu yace in na shigo karatun nan sai in ji na manta komai kurin Allah ne a gabana sai in ji wai ni din ya nake ne wallahi haka kurin wai yana tambaya wai me sababi nace wallahi ka gane ni da nake karatun nan wallahi nakan taho ko da damuwa dan adam yana da damuwa ko da bashi rai ko na amma kai har ciwo wallahi amma ina hawa kujera da na fara yin karatu sai Allah ya dauke mu wannan abun gaba daya sai dai ina gama kuma nace masa ni ma wallahi ba ni da wani yanayin da nake jin daɗi amma dan ina zaune ina yin karatu ina bayanin Allah ya ce annabi ya ce wannan sai ya gaskata min abin da annabi yake faɗa da abin da shi ibn qayyim yake faɗa akan al-ilmu zamu zo mu magana akan ilmi da nashr ilmi da yada ilmi ka kwatanta zaman da kake yi a zaman karatu awa ɗaya minti talatin minti arba'in irin wannan yanayin da kake ci kana jin akwai wani abu da zaka je ka bada kuɗi a baka irin wannan daɗin da kake ji wallahi babu musamman idan ya shige ka ya ratsa ka duk ranar da baka je ba sai ga kamar baka da lafiya sai ka yi ta tambaya ka ce ya akai kana tuno inda kake zaune saboda abun Allah ya sa maka shi a cikin zuciyarka amma fa ina gaya muku wannan ɗin baiwa ce ba kowa ne Allah yake zaben sai ba shi ba to akwai haske da Allah yake sawa a cikin zuciyar dan adam Imam Tirmidhi ya ruwaito a cikin hadisin ingantacce cewa idan haske ya shiga cikin zuciya hasken imani in ya shiga cikin zuciya in fasaha wan sharaha to zuciya sai ta bude sai ta yalwata sai ta farin ciki sai suka ce ya rasulullahi me alamar haske ya shiga zuciyar mutum sai annabi ya ce al'inabatu ila daril khulud komawa kaga mutum kullun duk abin da yake yi na duniya yana tuna lahira sai ya tuno cewa zai mutu ko me za ka gaya mai kuma kowace harka yake yi to sai kaga yana ƙoƙarin ya koma ga Allah bayi da wata harka ta duniya da za ta rufe masa ido ta hana shi wato neman lahirarsa to wannan alama ne na inshirafu sadr ma'ana Allah bai sa wani abun duniya ko mulki ko sarauta ko dukiya ko kasuwa ko wata harka ta lullube maka zuciyarka ta yanda ba ka ganin komai sai wannan duniyar ba a'a kana yi kana tuna Allah shine al-inaba komawa izuwa ga Allah darul khulud kuma at-tajafi an daril ghurur mutum ya nisanta ya kauce baya son ya saki jiki akan wannan gida na rudi ka san ina ne darul ghurur duniya mutum ya nisanta kansa da rungumar duniya yana yi sai su sai su ake wa duniya hankali hankali ake yi don wasu sun rungume ta ba ta kai musu mai kyau ba التجافي تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا sannan kuma al-istidadu lil maut qabla nuzuli alamar inshirahu sadr mutum kullun ya kasance yana yin shiri yana kimtsi wa duniya ay wa lahira yana kimtsi wa mutuwa kafin ta riske shi na tabbatar ni da ku gabaki ɗaya a iya zaton da nake kyautata muku duk wanda ya zo nan gurin shiri yake wa lahira da mutuwarsa saboda me ya kawo ku nan ba duniya ku zo ne ba kun zo ne a gaya muku hanyar Allah da za ta ƙara ƙarfafar imanin ku je ku ci gaba da bauta Allah gobe ma ku sake dawowa wani sati ma ku sake dawowa wani sati ma ku sake dawowa to wannan shiri ne dan mutuwa kafin mutuwar ta zo kenan yanzu kuna wani tanadi ne na musamman saboda kun san akwai wata babbar musiba la ilaha illallah babbar musiba da take fuskantar kowanne ɗaya a cikin ku ita ce al-maut to alamar mutum ya samu inshirahu sadr kaga yana da kimtsi akan tanadin mutuwarsa baya wasa to iya budewar kirjinka iya tanadinka iya nurul iman da Allah ya sa maka iya himmaka da kokari da Allah tabaraka wa ta'ala zai baka akan wannan tanadi ya Allah ka sanya mana haske a cikin wato zukatanmu wa minha al-inabatu ila Allah wa mahabbatuhu bi kulli qalbi وللمحبة تأثير عجيب في انشراح الصدر وطيب النفس وكلما كانت المحبة أقوى كان الصدر أشرح ولا يضيق ولا يضيق إلا عند رؤية البطالين ومنها دوام الذكر فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر ومنها الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال والجاه والنفع بالبدن وأنواع الإحسان ومنها الشجاعة فإن الشجاع الشجاع منشرح الصدر ما لن yake cewa daga cikin abin da zai taimake ka komawa ga Allah al'inabatu komawa ga Allah kamar yadda na yi bayani duk wanda yake komawa ga Allah to zai samu sauki da yalwar zuciya ba wai komawan ga Allah kaɗai ba wa mahabbatuhu bi kulli qalbi da son Allah da dukkan zuciyarka ka ji kana kaunar Allah jama'a ana son Allah mutum yakan ji a ransa yana kaunar Allah za ka ji ana jan kaunar da kake wa Allah don san Allah na'am ana san Allah alamar san Allah shine bin Allah ba shi ba wai magana ce ta baka ba a'a lalle iya san ka da Allah iya bin ka gare shi kuma malamai Allah ya musu rahama masu hikima suke faɗa na sha gaya muku wannan magana a karatu suna faɗa cewa daga cikin alamar son Allah din idan ka so Allah to shi ma zai so ka suka ce yanda Allah yake a wajenka kai ma haka kake a wajen Allah idan a ranka kana jin cewa kana son Allah kana sha'awar ka bi Allah kana sha'awar ibada to kai ma ka sani insha Allah Allah yana kulawa da kai kuma yana ƙaunarka kuma zai baka abin da ya yi alkawari ga masoyarsa kenan iya ƙoƙarinka iya matsarka ga ubangiji kuma iya matsayin da za ka samu a wajen Allah tabaraka wa ta'ala yace almahabba din nan san Allah din nan yana da tasiri mai ban mamaki wajen bude kirjin mutum walil mahabbati ta'sirun ajibun fi shira'i satr soyayya ga Allah kauna ga Allah yana da tasiri babban tasiri wajen buɗe zuciyar ɗan adam watibun nafs da kyan ran wa kullama kanat almahabbatu aqwa duk lokacin da san Allah ya fi ƙarfi a zuciyarka kana sadru ashraha zuciyarka kuma sai ta fi buɗewa zuciyarka ba za ta shiga cikin dhiq ba kana haɗuwa da ƙuncin zuciya ne mai imani yana haɗuwa da ƙuncin zuciya ya ji ba daɗi inda ru'yatul battali yayin da ya ga al-battali al-battali irin mutanen nan masu zaman banza ba su da aiki sai zaman banza sai saban Allah wanda in ka gan shi ko ka zauna da shi zai iya maka tasiri wajen canja maka imaninka da kusancinka ga Allah kuma waɗannan kam su ne kyakkyawan misali ma na ƙuncin zuciya idan balarabe ya ce babbal ana nufin al wato alfarik almustaqil ko almuta'affil wanda yake zaune baya komai ba shi da shagali illa wato sabon Allah shaye-shaye zinace-zinace ɗauke-ɗauke barna ta'addanci amma wata sana'a da za ta rufa masa asiri ya kusanci Allah ya nemi duniyar ya kusanci da Allah babbal bai da shi to wannan haduwa da irin wannan yakan iya jefa mutum mai ya shiga cikin kuncin zuciya malam ya faɗa cewa min hal ilmu daga ciki akwai ilimi ilimi yana buɗe zuciya jama'a Na'am da ilimi ne ake sanin Allah, da ilimi ake sanin addinin Allah, kuma ilimi daraja ne, al'ilmu nurun, nurullahi la yudahu afi. Jama'a ilimi haske ne, kama ajiye ba ma ilimin addini ba, ilimi ko nutonin shadda ne yana da muhimmanci. Duk wanda aka ce maka mai ilimi ne, ko da ba ilimin addini ba ne to dole ya zama yana da matsayi a cikin al'ummarsa shi yasa aka ce shi yasa aka ce duk lokacin da ɗan adam yake so ya samar wa kansa matsayi a cikin al'ummarsa ya zama yana da nauyi yana da muhimmanci yana da mutunci yana da kima to ya yi ƙoƙari ya shiga silkin masu ilimi ko masu neman ilimi shi ilimi malam ba a gama nemansa har mutuwa ana ba da labarin salafus salih magabata na kwarai aka ce wasu daga cikinsu ana ba da labari irin su imamu katada aka ce abin da ya raba shi da ilimi kabari wane wane sai ka ji an ce ai bai daina neman ilimi ba sai ranar da aka yi shi kabari to haka shi ma ilimin na zamanin ilimin na duniya a san shi kada mutum ya zauna haka bai da ilimi kaskantaccen mutum a cikin al'umma shine wanda bai da ilimi mai dabara wannan duniyar idan ya domo mata to kokari yake yi ya haɗa biyun da na da ilimin addinin da kuma na zamani idan mutum ya kuskura ya zauna zama irin na jahilci to zai gaji kaskanci ya gadar wa 'ya'yansa in bai ci su abu ma kaskanci da tozarta sannan kuma ko da mutum ya kubuce masa yana ganin bai samu ilimin ba to yayi kokari ya gino nasa ƴaƴan su samu ilimi wataƙila albarkacin nasa ƴaƴan da ya gina su akan ilimin sai ya samu hasken ilimin su na wataƙila an samu kuskure a lokacin yarintarka baka samu baka samu kai wannan ba baka samu baka samu kai karatu ba a lokacin da kake yarinta ko ilim ko iyayenka ba su kai ka makaranta ba amma yanzu ka zo ka ga ga yanda ilimi yake yake da daraja a cikin al'umma taimaki yayanka kai su makaranta ka agaza musu kuma duk abin da za ka yi wa yaro to ya biyo bayan ilimi ne ya biyo bayan abin da za ka ba shi na ilimi gata yaro ɗan gata shine wanda ubansa ya tsaya masa akan harkar karatu ba wai yaro ɗan gata wanda ubansa ya ta ɗinka masa suturu ya ta gina masa gidaje ya yi ta tara masa kuɗi ya yi ta saye masa kango ya ta tsaya mai abin hawa ya yi ta masa kaza ba ya nuna shi a cikin al'umma ba ba wannan ba shine ɗan gata ba ɗan gata shine wanda mahaifinsa ya masa kyakkyawan foundation ya masa seti akan ilimin addini ya masa saiti akan ilimin zamani wanda ko da ya faɗi ya mutu da zai tozarta ba kun ga dukiya takan kare amma ilimi ba ya karewa so cikin taimakon da babanka zai yi maka ya taimaka maka ya dora ka akan saiti harkar ilimi yanzu wani zai rudu in ya tashi ya ga gidansu mahaifin shi yana da wadata sai ya ki zuwa makaranta ka kashe kanka ka gama kashe kanka saboda ya tashi ya ga wadata a gidansu ba abin da ya nema ya rasa suna da gidaje suna da abin hawa suna da kaza su ne kaza sai ki zuwa makaranta duka makaranta guda biyu ta addinin ta zamani saboda ga guzuma nan tana nan bari ya ci moriyar guzuma zai iya yiwa a samu matsala ita kanta dukiyar ta mahaifin naka ta kare ko ta tsaya ko ya faɗi ya mutu ku ci gado ga dukiyar gado yadda take nan ba sai na muku sharhi ba galiban ba a fiya kaiwa labari da ita ba ta fi saurin karewa matsaloli sun fi zuwa su tunkare ta gashi nan dai kuma ba kai ɗaya ba so ashe abin da mutum ya kamata yi shine ilimi na farko ka samu daraja a wajen Allah sannan kuma ka samu daraja a cikin al'ummarka na gaya mana ko da ta kuskure maka kai baka samu kai zurfin karatu ba ko na zamani ko na addini to da Allah ka yi ƙoƙari ka gino ‘ya'yanka da iyalinka su ɗin su yi karatu yanzu akwai wanda shi bai ilimi ba amma in sha Allahu ya gina ‘ya'yansa sun yi zai ci moriyar ilimi kana kwance za ka ci gaba da cin moriyar ilimi yau din nan wannan uwa yake gaya min ɗalibinmu ne anan an ɗauke shi ya samu aiki a Abuja wani guri mai muhimmanci ya ce malam yau sati na na ɗaya na biyu kenan kullum na je ofis ɗin nan bakin ciki nake yi gashi ina murna na samu aiki amma idan na tuno da ƴan uwana irina irina musulmi na zo na ga waɗanda muke zaune muke aikin nan da su wallahi ya ce malam bakin ciki kamar rasa inda zan sa kaina ya ce malam an mana nisa nesa ba kusa ba duk inda za ka je ka zagaya abuja nan wani ofis mai muhimmanci inda ake samun dukiya da arziki da kuɗi insha Allah idan za ka je za ka tarar da mafi rinjaye ba mu bane kaga dai abuja nan a arewa take ba kudu take ba kuma wani ya isa ya kawo misali ya ce ga wata ma'aikata kaza ya ce mu muke da wannan ya ce galiban za ka ga manya-manyan daraktocin duk ba mu bane har na ne da su da ƴan uwansu da danginsu da waye yace malam wasu ma'aikatan ma ga su masu muhimmanci amma mu kam tamarin mu matasa ƴan arewa wasu ma san da su ba amma na seti ma mu yi karatun da za a ɗauke mu aiki a irin wannan gurin ma babu Allah kadda mu a nan muna zube ga su can suna cin arzikin sun riƙe ofisoshin a can sannan kuma sun turo mana 'ya'yansu a nan sun bubbuɗe harkar business da kasuwanci ba za ka taba ganin ɗansu yana bara a titi ba ba wai don babu su a gari ba akwai su ba za ka taba ganin ɗansu yana yana yana yana wani abu na tozarta ba ai duk ga sunan muna da su suna da estate estate gidaje gidaje wurare na sana'o'i da 'ya'yansu yimu-yimu ƙanana da manya duk sun tafi makaranta ko suna gunin sana'a ko suna makaranta kuma suna yin karatun mai muhimmanci sun seta duk sun san gunin samu amma ban da mu mu in kaga dan uwanmu ya samu dama sai bakin ciki idan ya hau wuri ya samu wuri to toshewa ke kar ma wani ya gane wannan wurin yace malam arna iban yace yace yace ina yace ai tafiya ai za mu ɗebi shekaru ba mu farga ba za mu ɗebi shekaru kuma wurare very important wurare masu muhimmanci a gwamnati shi sa ya kamata matasan mu ayi karatu kun ga bokon nan wallahi malam ku tsaya ku yi bokon nan na cin kasha Allah ku karanta shi da gaske ina tuna mana abin da zai zo ne nan shekara ashirin talatin arba'in billahi azimu idan muka yi wasa Allah in ba mu tsaya muka yi ba wallahi sai an zo ana juya kasar ana dama ta wallahi babu mu ku yi haƙuri ku yi haƙuri bari gaya muku wani abu bari ba ku misali ku tambayi duk wani ɗalibi da ya samu dama zai je karatu ƙasar waje ana zuwa minister of education minister of foreign affairs ana wato authentication na papers takardunka duk wanda zai fita kasar waje sai ya je minister of education abuja an duba takardarsa ingancinta a buga mai stamp a sa hannu sannan ya je minister of foreign affairs a sa masa hannu ai kaza ai kaza to idan ka je layi ake bi duk wanda kaga ya zo wannan gurin to ko dai zai fita kasar waje aiki sai an sa hannu a takardunsa ko kuma ya samu scholarship makaranta wallahi za ka zo ka bi dogon layi sai ka daɗe kana tunanin ka ga ɗan uwanka da ƙyar ka same shi sai dai ka ga jifa jifa foreign affairs ɗin nan ba ma'aikata ce ta abin alaƙar ƙasa da ƙasa duk wanda zai abin nan sauransu idan ka je su za ka gani layi iya ganin ka wancan ya samu toki wancan ya samu ingila wancan ya samu dubai wancan ya samu america wancan ya samu mexico wancan ya samu kaza all of them scholarship ina yaranmu yan arewa musulmi suna ina wani abuja ma bai taba zuwa ba wallahi to me zai kai shi kuma in kwakwalwar ne muna da ita wa zai haɗa ma ka haɗa ma mai shan giya da wanda yake baya shan giya maciyin alade da mai cin naman cinkiya da akuya ai daban ne ai akwai masu cin jarrabawar akwai masu karatu akwai masu waye da sauransu amma daman makin wannan fa kullum alama da asana shekara guda kullum billahi lazimu malam lissafi ma baka isa ma kai lissafa iya adadin matasa ɗalibai da suke fita waje karatu na musulmi yan arewa da yan kudu ko kwatantawa baka isa kai ba sun mana nisa nesa ba kusa ba yanzu nan ai muna nan da yawa matasa ne ana a cikin ku sai ka daɗe kafin ka tuno waye ya samu scholarship na federal government scholarship kai ka ma san federal government tana ba da scholarship ma amma wallahi ana bayarwa sun san hanyoyin to ilimin nan da kuke gani kun ga duniyar nan gaba ɗaya abin da yake juya ta wallahi ilimi ne wannan fa ba ina muku magana ma tukun akan ilimin addini ba wannan babin sa mai faɗi ne na daban wannan kan kun san wahalar da muke sha akai ina mana magana akan ita wannan duniyar dai wanda ba a cikinta ne za mu zauna mu zo mu bi Allah ba to wallahi idan mu yi wannan ilimin ba sai sun zo sun hana mu bin Allah ma gashi nan kuna ganin abubuwan da suke faruwa na tasku da bakin ciki da kuto kana ganin laifi kana ganin barna baka isa kai magana ba kuma baka da wanda zai yi maka magana sai kai zuciya kai karatu Allah ya kai ka matsayi kai maganin wannan tsiyar nan gaba in an je ɗiban sojoji haka za ka gani in an ɗiban immigration haka za ka gani an zo ɗiban customs haka za ka gani idan an samu wani musulmi yana ɗan aiki yana ɗan ɗaukan musulmi sai ga ana ta masa baƙin ciki sai ka ga an kai sunansa ai yana nuna sentiment ai yana nuna bambanci yana yawan ɗiban yan arewa baya kaza wallahi yanzu akwai damammaki a garin nan ake samun su masu samun hanyar taimako ne ake tallafa wa mutane muna da labari mun sani kuma daga hannun wasu manya ne daga ciki amma wallahi idan taimakon ya zo na farko dai yaman yaran mu magaliban ma ba sani ba sun san me suke wallahi yayan arna suke ba taimakon billahi alazim in ba shi da indijin ma wallahi sai sun neman masa indijin sun bashi ko sai sun neman mata indijin sun bata saboda tsaban neman shiga a wajen su suna nan sanannen abu ne yanzu wani in ne wannan magana zai ji ya aka yi malam ya gane wannan abu suna nan akwai kungiyoyi da yawa da suke bayar da tallafi suke bayar da taimako kaza kaza kaza sauransu kuma yana biyowa ta hannun wasu manya ne amma wallahi wallahi ba su da kishin al'umma su wallahi idan taimakon ya zo wallahi sai zai tura shi wani wuri ba ku ba yaran mu ba su da mutunci yaran mu ba san girman mutane ba yaran mu kaza kaza mu san ciwon kansu ba magwanda ma ka je ka ba waɗancan kabilun su suka fi kaza kaza kaza ba haka suke faɗa wato akwai damuwa wallahi akwai damuwa duk wanda yake harka ta al'umma a ƙasar nan yake bibiyar me yake faruwa zai tabbatar cewa ana zaluntar mutane fiye da yadda kake tsammani zalunci ya wuce yadda kake tsammani to ina kira ga matasa karatu muke ku yi ilimi wallahi ku yi karatu kuma karatun nan gaba ɗayansa na addini da na zamani na'am ba dole kowa sai ya zama malami ba amma alal aƙalli ka rinka zuwa makarantar da zaka kore wa kanka jahilci sai kamata mu zo ana amfani da talaucinmu da jahilcinmu da rashin wayewanmu ana mana illa ba ɗazuna wannan uwa yake ban labari bayan waɗannan shaidana da shaidanci da da ake ta yi a nan a ɗaya daga cikin lokal government ɗin nan namu a Kano ‘yan uwa ne suka je wa'azi na maguzawa suka je su da'awa na'am ‘yan Kano ne su suna da ‘yanci jihar su ce lokal government ɗinsu ne za su iya shiga ko'ina wallahi da suka je a nan tudun wada ne wani gari ne a nan tudun wada wala garin gagar shi zuwa yi sai ga kiristoci maguzawa kiristoci sun fito sun ce ba wanda zai shiga garin wani fasto ya zo akwai dagaci akwai hakimi akwai waye ya ce garinsa ne ba wani musulmin da zai zo wani kalmar shahada ko la ilaha illallah nan ba za a shiga ba a nan Kano cikin karamar hukumar tudun wada. Wala garin da ba a shiga ba kenan. Yaron yake gaya min malam a cikin 'yan gajerun shekaru kadai da aka yi bincike. Abubuwan da suka yi, private school, private, private suna ba da free education. Wannan Christianity kenan, insha Allah ta'ala za mu yi bayanai kwanan nan akan abin da ya shafi harka ta kiristantar da musulmi a arewa da irin dukiyar da ake kashewa na a fitar da musulmi daga musulunci a juyar da musulmi ma tukunna ba wai ba musulmi wai wai yanzu ya zo ya da'awa ba yanzu shi musulmi ake wa da'awa ana mayar da musulmi suna zama arna kafirai shi ce wallahi malam a lokaci gajere mun yi bincike makarantu private private school da asibitoci private private wallahi sun fi arba'in suka gina mutanen nan so da mutum ya da mutum an mai da shi kirista sai a sa shi masallaci makaranta karatu kyauta yana gamawa akwai wacce za a kai shi a kaduna sakandare ko ta gaba da sakandare akwai diploma akwai digiri akwai universities na coci a ƙasar nan can zai je digiri ɗinsa rashin lafiya in ya kama su akwai inda ake ba su magani kun ga su kuɗinsu suna amfani ne da shi don su yada addininsu yace mun yi mamakin yadda garin na ya gagara shigowa amma da muka yi bincike sai muka ga cewa ashe an yi ɗauki lokaci ana musu hidima ne an raba mu da su ka ga mace da hijabi tana zagin Allah tana zagin annabi yace wannan ganin idansa Allah ya nuna mai ka ga mutum bahaushe hausa ya fi ka iya hausa amma yana ta kiran Yesu almasihu kuma yana fada da Islam din shi a takaice dai garin nan gagarin shigowa yi ni na sani akwai binciken da ne shekaru da dama muna fita da'awa waje local government da nan jihar da wajen jihar a nan cikin local government na nan Kano muna magana ne akan ilimi kaga shi mai barna ma yana ilmantar da mutane don ya ɗebe su ka fahimci wannan ina so in ce muku ta hanyar ilmantar da mutane za ka ci ribar mutane ka kwashe su ka ɗora su akan manufarka wa'azi muka je wani gari nan ma suka hana mu shiga wannan ni da ni aka yi wannan abu muka buga muka buga suka ce ba zai yi ba sai wasu dattawan suka zo suka ce suka ce ku daina bata lokacin ku an riga ku mu mun san da labarin musulunci rabon mu da mu ga wa'azi da da'awa na musulunci tsofaffi ne suka ce tun lokacin sardauna suka wayi gari waɗannan mutanen suka zo sun tona mana rijiyoyi rijiya ce za a tona ta a ƙauye inda suke bala'in wahala suna ɗebo ruwa a cikin daji a kwari da jaki da tulu sai a zo a tona musu bohol a jikin bohol ɗin sai a rubuta a malalan simintin a ce ba wanda zai ɗebi ruwa a wannan sai wanda ya yi imani ya yarda da Yesu almasihu wannan wallahi tallahi yau lahadi yau da asubahin nan muka karatu a masallaci da asuba na yi wani bayani makamancin wannan wani bawan Allah zai ce wallahi malam a kaina ya faru a nan jihar Kano mun yi tafiya mun je wata harka ta kai mu wani ƙauye ruwa na je zan ɗiba zan alwala sai aka zo aka tsaye da ni wata yarinya ta zo ta ce kai in baka yarda da Yesu almasihu da addinin kiristanci ba ka yarda ka ɗebi ruwa a rijiyar sai ce mata ke dan ubanki ni na fi ki imani da Yesu almasihun ai na ce yayi yace ni musulmi zaki gaya mun imani da Yesu almasihu to ai ni na fi ki imani da shi ya make ta anan gurin kurin ya wuce abu abun sa kuma gaskiya ne ya fi ta imani da Yesu almasihu mu har akwai wani kirista da zai zo gaya mana wai mu yi imani da Yesu almasihu mu a aqidan mu ta musulunci wanda bai yadda da imani da annabi Isa Yesu almasihu ba ma kafiri ne sawa ma an zo ai mana magana to amma ina so ku gane ai kana ji ana cewa Kano ko to a Kano kenan wannan fa tansif wannan ta bangaren ilimi kenan ba muku magana akan irasa ba ba da tallafi da agaji wani tsohon yake ce mana malam ku in kun zo wa'azi kuna ɗebo tsohon kaya tsumo kara tsun ma kuke kawo mana kuna raba mana ba kwa ba mu taki ba kwa ba mu kaza ba ku ba mu kaza waɗannan kuma ba aka suke ba yace a garin nan muna da yaran mu yan mata da ba mu da makarantar firamare gwamnati bai mana makarantar firamare ba an zo an gina mana makarantar firamare ana ba wa yaran mu ilimi yace yara yan mata yan mata nosin nosin nosin wanda aka tura su je wasu jos wasu wasu jos wasu kaduna wasu kaza aka tura su je suka yi karatun nosin nosin sun dawo sun samu aiki wasu suna nan cikin jiha wasu suna cikin ƙauyuka yace ba za su irgu ba an mai da ƴaƴan mu mutane ƴaƴa nawa kuka ɗauka mana kuka kai mana su jami'ar bayero suka yi karatu suka dawo guda nawa ka san problem din yawa mu musulmi muna da kishin islama yanzu wani abubuwan da suke ta faruwa duk rai ya ɓaci ana cikin damuwa amma ina so ku gane cewa wancan abubuwan da duk waɗannan aka yi da an ga fasto yana rabawa mutane musulmi kuɗi an juyar da su an ga yana kaza an yi meye an gina musu coci an gina musu asibiti an gina musu makaranta da me aka yi da kuɗi to ina masu kuɗin mu yanzu abin da yake faruwa babu abin da ake illa irin zagin malamai ina malaman musulunci ina malaman musulunci aikin banza ana ta wa'azi a cikin gari an abin nan aikin banza kaza kaza da yake diga ne kaca ne shi bai da hankali shi ya ka ɗauka karancin wa'azi ne ya jawo wannan sai ka ce ina masu kuɗin ku miliyoniyoyin ku da suke hawa motocin miliyan kaza a titi suna sayan gidaje suna rufewa nawa suka ba musulunci a yi aiki da addini naira nawa suka bayar nawa suka ɗauka cikin kuɗin zakar suka ce wakafi ne su je a je a yi da'awa ba akwai kungiyoyi da suke fita da'awan ba a je wallahi da karo karo naira ashirin talatin arba'in arba'in idan za a fita wa'azin ake yi kowa ya zo bayar ina masu halin mu ina masu mulkin mu ina masu sarautar mu ina masu kazaɗin mu a zo ana zagin malamai a ce wai laifin malamai ne sai ya zama laifin malamai yanzu duk wa'azin da malamai suke a kasan nan bai yi ba to duk wa'azinka idan zuwa za ka kana amai ɗin aya da hadisi in baka da kuɗi ba sai kana da kudin da zaka shiga gurin ba ba sai kana da motar da zaka je ba yanzu muna da matasa mahaddata alqur'ani wasu sun yi digiri sun iya turancin sun iya larabcin sun iya kaza amma zaka dauke shi ka tura shi kauye ya je ya zauna ne a cikin su da me ba dole ne ka bashi abin da zai ci abinci da safe da rana da dare ba to ina zaka samu kudin shi wanda yake da kuɗin ya ɗauki kuɗin ya bara a aikin Allah gani yake yi wannan rigar da take jikinka wannan kuɗin nasa shine wannan rigar shi abin da yake tunani kenan kuma gani yake asara ce yayi shi na rantse muku da Allah a Najeriya bana haufi muna da matasa yau ko gobe da in za a tura su ga ƙauyuka su yi da'awa kamar yadda ake tura samarin kiristoci suna zuwa suna da'awa billahi azimu muna da matasan da za su yi mana wannan aikin amma waye zai yi sponsorin ɗinsu mu da har yanzu a masallatan mu zagaya muke da huluna muna neman naira ashirin naira goma akan generator da zamu kunna mu yi sallah magariba da ishayi ko ba haka bane kuma an kawo dukiyar da za a ɗauki nauyin su je su da'awar ba a samu ba wallahi suna nan bila adadin wani ma zuwa yake ya je da'awa sai bayan wata biyu wata uku wallahi ake biyan sa naira dubu bakwai da ɗari biyar dubu goma waye zai sponsor ɗin amma ku je ku tambaya duk saurayin kirista da yake shiga kirista yana zuwa yana ilmantar da mutane irin nasu ilimin an ɗauki nauyin rayuwarsa abincinsa transport ɗinsa da allowance ɗinsa baya yankewa biyan su ake na yadda muna da imani za mu yi kyauta to idan mutum ya yi imani zai kyauta ai dai ba da kafa zai taka dai shiga ran ko kuma duk imaninsa duk sansa ya kyauta ai dai zai ci abinci da safe ko zai ci da rana ko zai ci da daddare ko wannan fa matashin dan birni ne ko dan gari ne yana so ya ci yana so ya sha yana so ya wanka yana so ya zauna guri mai kyau yana so ya kaza yayi hakuri zai je yanzu baka da abin da zaka dauka ka bashi a wata ko dubu sha biyar ko dubu ashirin ya dan dauki nauyin rayuwarsa wataƙila yana da uwarsa ta tsufa ba mai kula da ita sai shi wataƙila babansa ya gaji shi aka sa a gaba yanzu shine yake buge-buge zai nemo musu ka gaya min yaya za a yi a yi da'awar a kawar da wannan abin idan mutane ba su ba da kuɗin su ba ha antum haula itu da auna bitum fi qubi sabilillah fa minkum man yabkhal wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi wallahu al-ghani wa antum al-fuqara Allah ce ga kullum ana kiran ku zo ku taimaka saboda Allah ku taimaki addinin Allah ku tallafa ku agaza amma a cikin ku akwai marwata idan zan gina gidana zan kashe miliyan dubu ba damuwa in zan hau mota mai tsada ba matsala amma masallatanmu ga yanda suke masallatanmu ma mun kasa rike su ina magana mu fita ƙauye mu je mu gina musu coci ta miliyan kaza mu gina musu private ai yanzu na gaya muku ji an gina musu asibitoci private an gina musu makarantu private ana ba su free education ƙauye ne zaka je kai wa'azi ka musuluntar da su ka mutuntar da su sun kai mutum talatin arba'in wallahi masallacin da za su yi sallah sai gagara zo ka tallata wa mutum ka ce gashi nan ka je ka gina kar ka ba wa kowa kuɗi je ka gina wala ba zai ba da mutum ya ga yana da hali ka fara alaka kana nuna masa aikin Allah to ya daina daukan wayarka da kun hada sai ta kan Allah sai an jima sai an jima shikenan saboda kar ma kai mai tallan aikin alheri wani gari na aka kawo mun shi a Kwantagora na tura yan uwa cikin ɗalibai sun je wasu suna nan muka yi kuɗin mota aka tura su da niyyar cewa ni ma zan je nace ku je ku gano mana gurin gurin da na farko baya iya zuwa da mota mashin ma sai an dauke shi an dora shi a cikin jirgin ruwa an tsallaka cikin kwatabi cikin daji yace wallahi malam mutane ne tsirara kuma hausa ce yace yarinya budurwa balagaggiya ina da hotonsa a waya turo mu ba su san suka riga ba komai a waje haka suke yawo yar gata shine zaka tana zani daya wata gajeren wando wasu ganye suke sawa haka zaka shiga cikin su kai wa'azi sai amma garin nan malam da ka je ka musu wa'azin musulunci za su karba amma kana buƙatar kai musu makaranta da za su yi karatu kana buƙatar ka tura musu malami da zai koya musu addini dan dan ka ba su musuluncin baka ba su ilimin addini ba wai me kai su sardauna da suka yi ta wa'azi suna musuluntar da mutane ai karantarwa ake suna sa a karantar su da suke suna da kishi suka yi amfani da dukiyar ta gwamnatin suka ciyar da addinin Allah gaba ka je ka ga hoton sardauna ta fawa kwalewa ana nuna su Amerika da riga da rawani za ka gan su da rawani muku yanzu ma abinda mutane mu suke sha'awa su cire kayan nasu na al'adar su ma su koyi da waɗancan shine abin da suke sha'awa haka suka je aka je aka zo wurin ba wato bukatar taimako ba a cewa komai muka ce to ga aikin Allah amma babu wannan mota ma da za a tuka mota lafiyayya da za a ɗebi matasa mutum ashirin mutum goma sha bakwai a tafi a guje gurin sai ka karaɗe garin nan kana neman ina za ka samu motar da za ka je tafiya ce tana buƙatar sati biyu sati uku a cikin daji to wa zai ɗauki motar sai baka kai kuma ƙungiyar ka baka da motar kuma ba ka da mai kuɗin da zai sayi maka motar ya ce ga ta nan aje a yi da'awa aikin Allah za a yi da ita ba ba fa rimi rimi fan shekara za a yi da ita ba babu ya za a zo ana ana ana ana zagin malamai ana cewa kaza ana cewa kaza alhali ga wanda ya kamata ya musu magana su tallafa jami'an gwamnati ne muke da su suna da dama a cikin dukiyar gwamnati masu daga kafa su taimaka wa addinin su sai ba sa yi ba yanzu nan wani daga cikin gwamnonin arewa nan ana ce wannan yanayi ina ce naira miliyan kusan ɗari ko nawa ya bare ba wata coci wai ta je su gina coci a yanzu a halin nan da ake ciki da mu da su waye ku bukata taimako kana musulmi ya ɗauki naira miliyan kaza wai a je a gina coci saboda neman suna masallatai nawa kuma ya gina su wannan magana da ake yadawa zalunci ne in za mu tsaya mu gane kurakuran mu mu gane ashe na ai an wulakanta mu a zo ana ɗiban 'ya'yanmu jarirai 'yan ƙanana a sace su a je a mai da su inyamurai a da su kiristoci muna kallo muna ji muna gani ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba hudu ba ba biyar ba ba shida ba ba bakwai ba ba takwas ba ba yau ba ba jiya ba ba gata ba ba kaza ba ba kaza ba suna ta ɗiba a yanzu nan haka da ake magana ƴaƴan musulmin nan suna hannunsu suna rike da su waye isa ya karɓe su wani banza ma wai cewa yake wai wai where is where is the evidence ina ina evidence cewa ma sace su aka yi ne wai ana cewa an sace an sace ina dalili where is the proof kaga wannan bai da amfani a rayuwarsa wai ina ma dalilin wai waye ina ma hujja cewa sace su aka yi aljanu ne firo suka yi tsuntsaye ne suka tashi suka tafi a nan bara ba shikenan ba dan Allah mu bawa ƴaƴanmu ilimi mu bawa kanmu ilimi in mun yi ilimi za mu kori wannan wulakancin da kaskancin da yake tunkara mu babin ilimin addini kuma zan zo ne bayani nan gaba insha Allah malam yace wa min hadawa mu zikiri daga cikin abubuwan da suke bada inshirahu sadr dawwaman zikiri da ambatan Allah malam yace fa lizikri ta'sirun ajibun fi inshirahi sadr zikiri ambatan Allah ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha dhikran katiran wa sabbihuhu bukratan wa asila yana da tasiri wajen bude kirjin mutum jama'a wanda yake so ya shiga aljannar duniya ya more mata ya rinka zikiri fadkuruni ankurkum washkuruni wala takfurun malam duk inda ka shiga kunci ka shiga damuwa ka shiga bacin rai ka shiga wani hali na wayo Allah kai yasu ka kama zikiri ala bi zikrillahi tatma'innul qulub da ambaton Allah zukata suke samun nutsuwa da kwanciyar hankali ranka ne ya baci tumfari tunkari istighfari ka zuba kamar 300 400 500 ka sha mamaki wani abu ne yake damun ka ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah sai jefa ka cikin damuwa ne la ilaha illallah al-azim al-halim la ilaha illallah rabbul ashir karim me zikiri nauyinsa da matsayinsa a wajen Allah daban ne da wanda baya zikiri amma na gaya muku wannan daɗin ba wanda ya san shi sai wanda yake ɗanɗanawa yake yi samu wani masallaci bayan magariba da isha'i ba 'yan hira an idar da magariba isha ya samu gindin wani amudi ka jingina ka yi ta salatin annabi isha ta yi a wannan ranar ba wanda ya isa ya ce ya fi ka jin daɗi wallahi ya fi wanda aka je aka haɗa masa kayan farfesun kaji da na kifi da na nama aka sa masa a gaba sai ya ci kaɗan ya je yana cikin damuwa amma kai lafiya kalau za ka yi bacci saboda mai kayi wa kanka shimfiɗa mai kyau karanta alkur'ani yi wani wuridi na karatun Qur'ani kowace rana kana da dan abin da zaka dauka karanta sa alama iya inda Allah ya tsaye da kai ka ci gaba da harkokinka ka ga yanda Allah zai maka budi ka samu nutsuwa wani zikir ta'asirun ajibun fi sharahi sadri wa minha al-ihsan ila al-khalq ibn al-qayyim yace daga ciki akwai kyautatawa mutane al-ihsan ila al-khalq kyautatawa mutane nayi bayani satin da ya wuce duk wanda yake taimakon mutane to albishirinsa insha Allah za ga yana da nutsuwa Allah zai cire masa rowa Allah zai cire masa kwaɗayi da son duniya kuma Allah zai sanya masa mutane su rinka sansa malamai suka ce ni'mal mal madalla da dukiyar da Allah zai baka ka rinka taimaka mutane tayi amma Allah wadaran dukiyar da zaka tara ta ba za ka iya taimakon mutane da ita ba wa naf'uhum bima yumkinuhu min al-mal wal ja da taimakon mutane da abin da Allah ya hore maka ka samu dama na dukiya da matsayinka akwai abin da ba kuɗi zaka bayar ba matsayinka zaka yi amfani da shi kawai ka ce a taimaki mutane haka ne alfarma alfarma ka duba malam hadda alfarma yanzu akwai inda ba bukatar sai ka ba wani kuɗi yayi kaza yayi kaza kai ne za ka yi masa hanyar da zai samu kuɗin akwai mutanen da Allah ya sani manya ne a garin nan sun yi suna da yawa mutane alfarma su dai ba su da kuɗin da za su baka amma insha Allah ta'ala in sun buga waya sun ce ai kaza za a yi ma Allah ji kamalan Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya daraja da cijan nan da matsayi ba a san iya adadin mutanen da ya sama wa soja da ɗan sanda da immigration da ayyukan gwamnati shi dai ba zai roƙe ka kuɗi ba zai ce ka bashi kuɗi ba amma idan yara sun zo suna buƙatar taimako to zai buga waya kuma zai rubuta takarda ni ne wane wane wane ga yaron mu nan ku ɗauke shi aiki ana ganin takarda daga wajen malami shikenan shikenan sai a ɗauka ba za su irgu ba al-isanu ila al-khalq wa naf'uhum da amfaninsu da abin da Allah ya hore maka na dukiya wani zai zo neman taimako na abu a gare ka baka da shi ya nemi dubu ɗari ɗauki dubu uku da ɗari biyar ita Allah ya hore maka bashi ka ce wallahi abin da Allah ya hore maka ya haƙuri ina cikin kunci ne ma zai ji daɗi sai maka addu'a wani takarda ce kawai zaka rubuta kuma ka isa to wanda abin da muka rasa kenan wani yaro cikin ɗalibanmu ya je soja yake cewa malam naga ikon Allah tsakanin kudu da arewa yace wallahi da muka je inda muke kwas din sojan nan ko yaushe za ga wancan sanatan ya zo wancan dan majalisa ya zo yana zuwa sai taho da luxurious bus yaran sa ne take yake sauke su sai ya tsaya an musu rijista magana wai a shiga internet a cika ayi waye waye su duk sun wuce wannan abu sanata da kansa zai zo da jama'arsa ya ce a dauke su mu ko yanzu ka ganshi ma ka shiga tashin hankali ka gan shi ma kashi in kaga za ka haɗu da shi sai lokacin da yake neman ƙuri'arka shaja'a ya ce wannan bil badani taimako da gangan jiki wa anwa'il ihsan da nau'i nau'i na kyautatawa jarunta yace fa inna ash-shaja' ash-shuja' min shar'u sadr jarunta akan gaskiya tana budewa mutum kirjinsa yace wa amma sururur ruh wa ladzatuha dadin rai da dandano to wannan fa muharramun ala kulli jaban duk wani matsoraci wanda ba jarumi ba babu shi babu jin daɗi da ɗanɗanan ainihin wato rai kama huwa muharramun ala kulli bakhil kamar yadda an haramta shi ga dukkan wani maruwaci wa ala kulli mu'ridin anillah duk wanda ya kau da kai ya bar Allah babu shi babu nutsuwa da budewar kirji ghafilun an zikri wanda ya rafkana baya ambatan Allah jahilun bihi wa bidinihi wanda ya jahilci Allah ya jahilci addinin Allah muta'alliqul qalbi bi ghairihi wanda zuciyarsa ta rataye da wani Allah wala ibrata bin shirahi sadri hada li aridin karka lura karka damu wai irin wannan mutumin da yake cikin rafkana wata ran wai ka ganshi cikin farin ciki da walwala saboda wani dalili da yake iya faruwa mana mumkin zai iya faruwa wata rana ka ganshi kamar yana cikin yalwa la wannan ba wani abu bane ba wala bi dhiqi sadri hada li arid ko kuma ka ji wancan wanda yake cikin ishirahu sadar kirjinsu ya shiga kunci saboda wani dalili nam zai iya faruwa an yi maka mutuwa an yi maka hadari wannan wasu abubuwa abnormal da za su iya samun ka yana iya faruwa amma ba abu ne mai dawwama ba yace fa innal awarid la tazulu bi zawali asbabiha abubuwan da suke bujurowa sune al awarid suna kaucewa idan sababin ya kauce wa innamal mu'awwalu ala sifati allati qamat bil qalbi abu wato madogara koma koma wace sifa zuciyar ɗan adam ta tsayu da shi wanda zai wajabta masa ya samu buɗewar zuciya ɗin wa hafsuhu da tsare zuciyar fahiyar mizan wannan shine ma'auni wa minha daga ciki bal min a'zamiha ikhraju dakhli al-qalb min as-sifat al-madhmuma daga cikin abin da zai sa ka samu hasken zuciya da buɗewar kirji ka cire kazanta ko fasadi na zuciya ƙazantar zuci daglu alfasad ƙazanta datti na zuciya ka raba shi da shi wannan yana cikin sifatul mazmuma abin zargi wa minha tarku fudulun nazari wal kalam barin kallo Allahu akbar fudulun nazar kallo na banza kallon matan mutane kallon abubuwan da Allah ya haramta maka idan ka kullun ko a wayarka ko a akwatin talabishin ɗinka yana kallon haram yaya za ka yi ka samu inshirahu sadr bakinka kullum yana maganganu na banza maganganun da Allah baya so maganganun da Allah yake fushi da su duk wata magana ta batsa ko ta tsiya ko ƙarya ko sharri ko kage ko wani abu bakinka aikinsa kenan yau ka zagi wancan yau ka ci mutuncin wannan yau ka yi wannan kage yau ka bata wannan bakinka ba shi da linzani yaya za ka samu inshirahu sadr idan ka ba shi da iyaka komai kalla yake yi kai babu abin da kake iya rantsa masa komai sai ka gani da halal da haram ga baki daya yaya za ka samu kwanciyar hankali a zuciyarka idan ka kawai in aka barka za a maka hisabi da shi ka shiga uku na rantse muku da Allah guda daya wanda la ilaha ghairuhu astaghfirullah wa atubu ilayhi ya Allah Allah muna neman kai mana afuwa ka yafe mana da yawa daga cikin mutane akwai wanda wallahi idan sa ne zai kai shi wuta saboda me bai da linzami komai yana kalla shi abin da ya dauka baya jin cewa musulmi akwai wani abin da aka yi mai shamaki a kan shi duk wanda ya ce komai sai ya gani to idan sa shi zai masa jagora ya kai shi wuta wallahi akwai abin da malam ka gan shi dole ya kauce yanzu ba misali abin da shafi harkar mata ayoyi a cikin alkur'ani hadisan manzon Allah sallallahu sun yi magana akan an ce mu kiyaye ganin mu amma yanzu mutum nawa zai zo ya dauke waya sai jera hoton yan mata kyawawa kurin sai danna yana scrolling yana kallon wanda ya ga dama tashoshi da muke bi mace ta caba kwalliya ta yi ado ta fidda dukkan wata fitina wai tana labarai wai tana program wai tana kaza hankalin ka kwance ka kwanta a tirisita ka kunna AC kana kallanta wataƙila ba ku yi saura wata biyu ka mutu ba للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها mata ku kiyaye maza ma ku kiyaye waya kawai in aka barka kallon hotunan na mata da ake turawa a waya ake kallo wai jama'ar musulmi wai waye halatta mana wannan ne dauki hoto a whatsapp a dauki hoto a facebook wata ta dauki hotonta tana kwance wata ta yi abin nan ta bayyana tsiraicinta ta dauka ta nuna a gani a ce ana kallo ana jin daɗi muna ta halaka muna ta dulmiya muna jin ba mu da wani littafi da ake rubutu a kanmu shi ne fudulun nazari wal kalami wal istima'i wal khulta istima'a sauraron komai kunnen ka bayi da linzami komai halal ne ka ji ka ji kiɗa ka ji waka ka ji ƙarya ka ji sharri ka ji kage duk abin da ka ga dama kawai kana iya ji babu wani abin da zaka ji ka kauce komai halal ne a gare ka kuma kana san cewa kai musulmi ne baka san cewa inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula ba wallahi dole ne sai sai kunnanka ya haramta wa kanka jin wani abu akwai abin da kana jin sa dole ka kauce in kana neman zaman lafiya amma duk wanda ya sake wa kunnansa linzami sai zai sha mamaki da cakuduwa alkhulfa ka haɗu da wancan ka haɗu da wannan ka cakudu da wannan ka cakudu da wannan kai wannan kai wannan kai wannan sauransu an haɗa ka aiki a ofis da wata mata kullum sai ta yi wanka tana matar aure ce ta yi wanka ta yi ado kuna tare ga kuje raka gata ta kuna hira kuna labari ta daga kafa ka dora wai aiki kuke za ka sha tambaya wallahi ko an haɗa ku duti kuna aikin night tare haka ne ko sana'ar ka a kasuwa kana alaka da mata duk wacce ta zo halin ne ka ganta saboda kana alaka da mata kayan mata kake sayarwa tunda neman abinci ne babu damuwa wacce ta zo ka ganta wannan ya zo ka ganta wannan wallahi wani ɗalibi na yake faɗa Allah ya sa ya zo karatun nan shi wallahi malam wata mata ta zo mun tana zuwa tana sayan kaya a gurina yace malam da na ga matan nan tana nema ta zargi malam har canja kaya take nema ta rinka yi a ofis ɗin a shago na nace ke ni fa ba dan iska bane ba yace wallahi malam sai ta taho da hijabi da komai amma an ta zo kasuwa sai ta shiga irin shagon nan na kasuwa dan abin nan sai ta canja kaya ta kwalliya ta wai sauran yace ya dauka yarinya ne ashe matar aure ne wata ran dare ya mata kawai tace ki samu musu hotel mana yace ke iyali na fa tace to me amma fa matar wani ne daga wani gari take zuwa yar kasuwa ya ba ta dama tana zuwa tana sarin kaya an samu rufin asiri hajiya Allah ƙara rufin asiri hajiya kaza ashe hajiya shegiya ce mara kirki ta ce wallahi yace wallahi wallahi yace wallahi malam cewa cewa sai me sai ta nuna ma ashe ba kauye ne kai yace to da iyali na yace ciniki take masa babban ciniki yace na tausaya ashe matar wani ne to haka za su zo ma kasuwa su yi shiga ta iskanci ta rashin mutunci su bayyana tsiraici suna lalata maka addininka baka sani ba baka da isa ifari mai yawa baka da salatin annabi mai yawa ballantana karatun alkur'ani kan Allah ya ji kanka ba abin da kake yi wal akhdhu wan nawm shi nisha me kake ci me kake shigarwa cikin wannan jakar baccinka hutunka da bin allanka yaya ma'auninsu duka wannan wani karatu ne mai zaman kansa a karon Allah Allah saka ibn qayyim da alheri to da waɗannan abubuwan in mun kiyaye su ne za mu samu inshirahu sadr idan mu yi wannan mu kuma akwai damuwa subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته